عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الزاهدين المعصومين لما صاحب الزمان أروح مرفوع بدا إن شاء الله من سيأكل آية arba'in da hudu allahu ya tawaffal a sahi na mauta ita muka karanta ciki allah ta'ala yana ba da misali dangane da daukan rai cewa allah ne ke daukan rai daukan kwana za mu ce shi ne ake ce mafi wafati daukan kwana ya iya zama ko daukan rai ko bacci yake daukan kwanan rai a yayin mutuwarta da kuma wanda bata mutu ba a yayin baccinta kuma sai rike wadda ya hukumta mutuwa gare ta ya saki wadda ya saki wata wadda wani bai hukumta mutuwa gare ta ba kenan ya zuwa wani lokaci abin ambato a lokacin karewan ajalin mutum kenan wanda in kuma aka dauki kwanan an karba kenan sai inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun a cikin wannan akwai aya ga mutane masu tani mun ba manta wani muka tsaya amma na tana da akwai hadisin manzo da ke cewa annasu niyamu idza matu intabahu ko istaikazu yana bai kama da cewa mutane suna bacci ne in suka mutu suke farka wato rayuwa din nan da muke a ciki tamkar tamkar bacci ne wato ta wata ibara ma cewa tamkar mafarki tun wato tun wato kenan ko kuma bacci baccin gafala daga hakika idan suka far idan suka mutu sai su farka don mutuwa tamkar farkawa ce to aya ce ga masu tuntuntun masu tunani da ce am ittakhadhu min dunillahi shufa'a قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون كوكو سن رقي ودن سو masu ceton su ne ba Allah ba wato kamar tunda an san tabbas za a mutu za a koma ga Allah to in an je wajen Allah din akwai waɗansu da za su kwace su ne a wajen Allah din akwai mai kwatan ka daga wajen Allah ba Allah din ba a zai yiwu ba to na su mana su shawa suna ganin ai suna da maceta to shi ne yake ci kullo kul awalau kanu la yamliku na shay'an wala yaqimu ka ce to ka tambaye su ko da su wa'annan da kuka dauka masu jeton ba su mallakan komi kuma ma ba su san ma abin da kuke duk da haka nan za su iya kwatan ku qul lillahi shafa'atu jami'a ka ce ce to gaba ɗayan Allah ne lahu mulku samawati wal ard yana mulkin sammai da ƙasa nasa ne summa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ake komar da irin wayannan ayoyi irin wayannan da yawa masu kokarin su ce babu ceto su kan kafa hujja da su cewa sai ga kamar su ko ba su fahimci ayan ne ko kuma ba su fahimta ba ne na'am da ceto amma ceton nawa ne ne yana wa hannun wani yau abin da ake nufi kenan ba yana nufin babu ceto ne ba akwai ceto amma ceto yana hannun Allah wato kaga kenan in har akwai wani wanda zai cece ka wajen Allah sai da izinin Allah man zanna zai ya shafa indahu illa bi izini wa eh wa ke eh ceto a wajen Allah sai da izinin Allah ma'ana ma'ana kenan to su waɗannan da ake zargi da ɗaukan macetan da ba su ceto su sun ɗauka waɗannan abubuwan da suke bauta ma ba Allah ba su za su cece su to zai yiwu su cece su ba zai yiwu ba kaga ba yana nufin in gumaka ba su ceto ba ma mai ceto kenan ba san ba ko ba lura ba abin nufi shine in ma akwai wanda zai ceto to ceton nan Allah ne yake bashi to ko bai ba gunki to balanta ma waɗanda ma ba su ma hankalta ba su ma sun abin da kuke ba kuma har wallahi in akwai mai ceto ana bauta ma mai ceton ne ba bauta masa ake ana bautan Allah shi Allah ta'ala ne kan mallaka ma wasu bayan su ce to kuma bai mallaka ma gunki ba ma'ana ke to su su su wa'annan mutanen su liki maceta na shirya na cewa amin tahabu ya ce bali tahabu ma'anan amɗi ma'ana ai ma sun riƙa ne su sun ɗauka suna da maceta bali tahabu ƙuraishu min dunillahi shuba'a ƙuraishawa sun ɗauki waɗansu ba Allah ba a matsayin su ne masu cetonsu تشفع لهم عند الله za su nema musu ceto wajen Allah to sai Allah ta aiki cewa kul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la yaqulun ayashba'una walau kanu ala hadhihi sifati kama tashahidunahu to haka nan za su yi ceto din ko suna irin wannan sifan da kashi kuna kallon su su ma ba su abin da kuke wallahi shafa'atu jami'an la yashfa'u ahadun illa bi idni yawa ba mai ceto sai da izini lahu mulku samawati wal ard la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa rida ba wani mai iko ya magana da umarnin Allah sai da izininsa da yardansa kuma ilai turja'una fil qiyam sannan kuma zuwa ga gare shi za a komar da ku a ranar qiyam kaga wato kenan idan idan mutum yana son ya kafa hujjan ba ceto ba ayan da ke cewa Allah na da ke da ceto zai kafa hujja da su ba domin in Allah ke da iko da abu yake sarrafa shi ga da ya ga dama yana iya yadda ya ga dama in ya yana iya ba wanda ya ga dama ba sai ka ce tun da Allah ke da komai to baya ba kowa ba aka ake ba san ba inda aka ce aka ko ba lura abinda ake cewa shine ba a bautan wani Allah don ya cece ka wajen Allah ba shi wa to kuma abinda ƙorashawa suka yi ke in an ba an an ƙorashar da su da lahira sun ce ai ga ga iyayen gizo su su su ne ƙananan iyayen gizo za su cece su wajen babba su yanzu ko da ma waɗannan abubuwan ba su ma san abin da kuke yi ba wai za zikrallahu wahda kusma azzar qulubul ladina الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إن أن أنبتش الله شي كأي سي زكاة وأنبات إيماني دلاهرة يقن أما إيش ما أزا أنفسر شي دا wato irin ya takura ya tashi in kabadat wa nafarat wato ya takura sannan ya tashi kamar yadda bahaushe kan ci tashin hankali tashin hankali wato hankalin su sai ya tashi ba na hankali kina zuciya ana ana ana iya ce ma zuciya din ma ana ana kinayan hankali ana iya ce mata hankali din asu tunda anan ake fahimta kamar da Allah yake ce ya Allah yake cewa lahum qulubun la la yafqahuna biha to tunda fahimta an sa shi a zuci ne to nan ne aka sa shi mahallin kuma tashi din amma tashin zuciya da hausa daban yake da tashin hankali ko idan mutum ya ci abinci ya ji shi wani iri wanda sai ya ce zuciyar sa tashi amma hankali fa ainihin wani abu ya bata masa rai ke to sai sai zuciyar ta takura ma'ana ransu kina ya garan su sai ransu ya baci kamar bacin rai ma yana iya zama haka yau har wala muna iya fasara isma'azar qulubul ladina la yu'minun akhira muna iya cewa ransu na baci ko ransu ya baci ko hankalinsu ya tashi su ji san ba su ji daɗin abin da ake faɗa ba dukkan ga sun sun bata rai don su bai ji daɗi ban an ce Allah ɗaya ne ya ce ainihin gaskiya ke zama masu kaman wani wani bakon abu saboda su ba ma ba ba ahalin gaskiya din bane shi yasa wai za su kira ladina min dunihi in an ambaci wani ba shi ba ba Allah ba idahum yastabshiru sai kai kuma suna farin ciki to kaga wannan kalman idahum yastabshiru ne ya nuna maka ma'anan ishma'azzar qulub kaga aka san sa kenan ma'ana in an ce kamar da Bahaushe yake ce wani yana ke ce wannan farin ciki ɗayan yana ce mashi bakin ciki wato kaga kenan in an ambaci Allah ɗaya to suna bakin ciki ke hankalinsu ya tashi ransu ya ɓaci shi bakin ciki ba su amma idan aka ambaci wani ba Allah ba to sai kaga suna murna yau ya yi daidai wannan wannan abin mamaki ne dangane da al'amarin mutum wannan gaskiyan da Allah ya faɗa haka haka abin haka al'amarin yake idan aka ce Allah shi kadai ba gwama shi tare da wani ba to hankalinsa yana tashi wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun amma in aka dan gwama kadan sai ga to yayi daidai zaka ga su za su ga cewa to ai su ma kamar da suke cin manzo Allah ai su ba su taba jin irin wannan ba abin da yazo da shi aj'al al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un uja a cikin sad mun su ba sauran take bayan wannan wannan abu da kuma mamaki sai suka ce ma sami ina bi hadha fil millati al akhirah ba mu ji irin wannan ba a addinin da ya gabata suna nufin ko yahudawa ba su ce Allah ɗaya ne kawai sai da suka ce uzairu dan Allah ko nasara masu ba su ce ɗaya bane sun ce uku a ɗaya to su kuma tuntun iyayen gijin su iyayen iyayen su ga iyayen su ga musu cewa lalle iyayen giji na da yawa to amma yanzu ya zo ya ce wai ɗaya ne to shine fa duk hankali ya tashi duk rai ya ɓaci to to amma inda za a ce da za a dan gwama da dan wanda za ka ga kowa zai ce yawa yanzu ya ji magana yawa to zai imani da Allah inda a gwama da in za a gwama Allah tare da wani wannan ajibi dangane da al'amarin dan adam to me same shi ne haka yana cewa ainihin ita wata na daukan matsayinta a kowane mujtama wanda ya rasa wayewa kuma jahilci ke jagoransa to me yace me bambanci wannan ina karanta mu sharhin wannan yace me me bambanci tsakanin waɗannan mutane da kuma mutanen yanzu da suke zaben yan fashi da hijackers a karatuna to yin karsana wani nau'in fashi ne fashin jirgin ruwa kawai hasatan shi ake ce mishi karsana to amma daidai akan akan aro kalman karsana ban san ko ba washe yana da karsana ba fashi da yake da amma karsana wato aka mun kwakwacin jirgin ruwa ya zama wani abu har akan dauke shi a rikalman a sa shi a wani abin da ba kwacin jirgin ruwa ba kamar wanda zai kamar yadda zai wanda zai dauki addini ya koma da shi business shi ma bakar sani ya hijack din addinin shi wato mutum ya dauki abu mai ya murguda mishi abin da aka yi shi domin sai ya koma da shi ya amfani da shi don wata manufa yawa to sai ya zama shi ma ya zama haijaka ka sa akan ce sun yi wani abin ba nasu bane amma sai su dauke su koma da shi su murɗa shi ya zama nasu saboda ka ana hijacking abubuwa ba jirgin ruwa ma kadai ba ana yin na jami'a ana yin na makarantu ana yin na jam'iyyoyi ana yin na siyasa ana na akwatin ƙuri'a duk ana yi fashi iri-iri ne to ya shi ne yake cewa to me bambanci tsakanin waɗannan da masu ɗaukar masu zaben 'yan fashi a matsayin wakilan wannan kila shi a siyasan kasansu a labanin yake tunani da ainihin masu kada ƙura'a a kidaya a ga mutum ya ci a bashi to amma kuma shi an san dan fashi ba fashi ba fa dan fashi da makami ba wanda ke sa bindiga ya abin dan fashi ta wata hanya kamar da biro haka ko da wani abu mai kama da to to abin nufi wannan shi fahimtar sa ce amma ainihin abin da yake nufi muraran shine su mutane in an ce a yi gaskiya tsakani ga Allah to lalle ba suna so ba amma in za a samu su yaudara sun fi gane muraran akan wannan batun cewa a ce ma a ce ma a ce ma mutum Allah daya ya kiyar da amma in an gwama Allah da wani ya yarda haka din haka dan adam ya dade haka wa ma yuminu akfarun billahi illa hum mushriku to kuma zaka da yawan mutane haka nan ta in dai ba an dan gwama din nan ba to lalle ba su yarda to kar a dan gwama din su yarda din a gaya musu tauhidi tsintsa ala bashiran su ya baci din ko ba lura ba din ba za a ba za a bi son ransu bane za ga musu to gaskiya ga yadda Allah yake so kuma an gama ko kai ko kar kai wa gunil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ba a ba a sassauci domin mutane su yarda ko su ko su aminta kamar yadda su shi wannan shine sanadiyan ɗarɗarcewan sakonnin da suka gabata kamar na nasara alal misali sun ta wa'annan sassauci din ne na cewa to su jawo mutane sai suka ɗauko addinan mutanen na gargajiya suka mai shi shi addinin isa almasihu sai mutanen suka amu to kuma shi ma yanzu ka lura da mutane da yawa ainihin suna da irin wannan sai ka ga sun an gwama addinin da wa'ansu abubuwa nasu wani a wani littafin yake karanta wani nazarin addinin malam bahaushe yake cewa a bisa gaskiya ma su shi addinin musulunci da ya zo kamar sun ɗauki wannan nasu ne suka saka a ciki saboda haka aka mai gurbin iskoki da mala'iku wato kamar ainihin in ka lura da abubuwa da dama da yanzu mutane suka mishe shi addini al'adunsu ne da kamar tsibbace-tsibbace nan suke dacin ma har yanzu akwai bokaye maguzawa amma akwai bokaye da ake ce musu malamai sun haddace alkurani ga rawani ga katon tazbi amma dai boka ne ya washar washar tazbi ya duba ce kaza ina ma rabon dambe da fada boka ne sawa'an ya sa addini ko bai sa ko ba lura bai mai shi wannan abin da yake bai mai shi addini ba saboda ba shi a cikin da'irar gwane ne to sai aka su mutane aka yi musu irin wannan ko kuma wannan ina ganin ana ana nuna a talabishin aka nuna wasu mutanen indiya suna wani irin su musulmi ne amma suna wani abubuwa wanda tun a addinin buda dama suna yi kamar waɗansu koguna wanda yake da can masu addinin buda suna zuwa to suna lillika wasu abubuwan sai suna zuwa suna liƙa ayoyin alkur'ani sai zama shi abin da suke nan buda din ne shi ma ya dawo addini ko ina akwai irin wayan to addini ana yin shi tsintsa ne a tsabtace shi daga duk wayansu abubuwa wanda ba su dace da shi ba ko ba lura to akwai wannan fassara kenan cewa inda za a tambaye ka a ce maka wani wani abu ne ya fi ma dan adam wahala da za a tambaye ka wani abu ne ya fi wuya ga dan adam a ce maka tambaya to amsa shine yadda Allah ɗaya wannan ko daban mamaki in an an tambaye su wai halicci sama da ƙasa za su ce Allah ne wai halicci ku za su ce Allah ne wa ke da iko kan komai za su ce Allah ne to wa ya cancanta a bautawa to a nan fa rigiman take zai kaga ya shafa kiyaya sai ce eh an san Allah ne to amma ko shi ma Allah ma ai kaga ya san to zai shirka ke sai ya sai ya wajen bauta a nan ne ake rigima da shi amma a ce mishi Allah ɗaya ne ne a fuskacin Allah ɗaya ne a matsayin shi ya halitta ba ya da matsala da wannan zai yadda amma in aka zo wajen ibada a nan za a yi rigima da shi to ko wani addini Allah yake karɓa tsintsa a ce wanda aka yi domin sa ba ya karɓan gwame wanda ya gwama Allah da wani to Allah ko da ko da ko mukidarin gwamen nasa ratio din 99% ne da 1 da 1 to Allah zai bar ma ɗaya ubangijin sauran a ce an ba Allah 99 an ba gunki ɗaya to sai ubangiji Allah ta'ala ce to ba shi ma duk ba da bukata shi ni ina neman 100 bisa 100 duk lokacin da aka gwama Allah da wani to Allah Allah ya yafe nasa bangare ya ba wancan to sai ka je wajen wancan ya baka lada in yana da shi kako bai da to wannan fassara kenan akwai tawili tawiloli da yawa akwai ruwayoyin hadisai birjik ba zan iya karanto mana duka ba saboda tafsirin namu zai tsawon gaske dangane da wannan kamar akwai zan karanto wasu daga cikin hadisai da na ina jin su mai safi ya kawo ya kawo ruwayan kafi ya kare ya ce a cikin kafi daga sadiq alaihi salam ya ce an tambaye shi dangane da wannan aya sai ya ce faƙal idza zikira Allah wahdahu bi da'atin min amri Allah bi da'atihi min ali Muhammadin sallallahu alaihi ishma'azzar qulubul ladina la yu'minuna bil akhir wa idza zikira alladina lam ya'muru Allah bi da'atihim idza hum yastabshirun wannan fasara Imam Ja'far Sadiq yace in an ambaci Allah shi kadai na ai masa da'a da umarnin Allah da da'an iyalan gidan annabi to sai zukatan waɗanda ba su imani da lahira duk sai tashi hankalin sai tashi ma'ana ke sai ran sai ɓaci su ji ba su haka amma in an ambaci wanda Allah bai umarni da a yi da'a gare su to sai kaga sun yarda yawa to kaga wannan tawili ne wato idan aka ce a bi Allah ta hanyar annabi da kuma ta hanyar wasiyan annabi to sai ransu ya ɓaci ba ta haka suke so in sun aka ce abi Allah ta hanyar wane da wane wanda annabi bai ce abi su ba yanzu ka ji addini ashe kana da ilimi akwai wani dan uwa wayansu yan uba ne yan uwa aka taba kama su aka kai su kotu to shine nan wasu suka je su karbi belin su sai shi alƙalin ya ce to a zo can baɗin shi a tattauna to ana tattaunawa suna ta kawo mashi ayoyi to alƙalin ran shi ya ɓaci ni ya ɓata ana ta kawo suka dinga kawo aka dinga kawo hadisai duk duk diran shi a ɓaci shi duk to can sai suka ce fulani ya ce kaza sani kenan sai suka ce fulani ya ce kaza haba sai alƙalin ya bashe ya ce yanzu na san yan brothers akwai ilimi to ai sai ba da beli din din da na haka ce ba shi ana cewa ba su da ilimi yanzu ya san yan brothers akwai ilimi to an ce a ya ji awon bace wani in ka kana ambaton wani sai ka ga awa ana cewa ya da ilimi shi ilimi gare shi amma aka ce abi wanda annabi ya ce abi da umarnin Allah to ba su dole ya ɓace wai to amma ka gwama a gwama duka da wanda annabi ya ce abi da wanda annabi bai ce abi ba tun da dai sun zama shugabanni to duk abi su to sai a zauna lafiya sai ka kowa yana ba gaban ce muku wannan tawili ne amma a muhallinsa to shi kenan halas wannan ya wadatar sauran ruwayoyin a nan na ga karatunmu zai tsawo amma ga mai bukata yana iya dubawa a wannan wanda muka karanta a cikin kulaini akwai wani hadisin banda wannan a tafsirin kunni ya ce wane da wane ya ce ga tafsirin ummi a gabana yana cewa a ba shi ne a gabana wannan safi ya ce ainihin ta sauka ne don alibin ibaraki ne ce ta sauka dangane da wane da wane da wane nan na ga a wannan nusa nan na ga an sa wane da wane da wane har uku nan kuma wane da wane biyu kawai ce dangane da su ta sauka sauran ruwayoyi muna iya tsallakewa قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ka ce ya Allah kai ne mafarin sammai da kasa wato wanda ka fari suke daga rashi ainihin fafara shine ya ya kirkiri abu ba bisa wani asali a da wato wanda ya yi shi alhali da ba a taɓa yin irin ba shine fafara ya fara ma'ana ba in kai abin da dama can akwai irinsa to ba ka fara ba kenan idan ku ka faru abu ba taɓa ganin irinsa ba ke to fadar samatul ard yana nufin shi kirkiro su ba tare da an taɓa ganin irinsu ba wato ainihin halitta ne amma halitta ma yana nufin gumi an misali idan an Allah ya halicci abin da dama ya taɓa halitta ya taɓa halitta irinsa masal kamar yanzu mutum ya tsima wani abu ya zama ya ga ya zama ya koma kwari yana iya cewa Allah ya halicce su kwari ko halas to amma da ma akwai kwari din to wanda shi ko itsar ko wanda yake tun da can babu irin samsam ne shine itsar a fara samatawa ka ce ya Allah mafarin mafarin samai da kama alimar gaibu wa shahada masanin bayyane boye kai masanin boye da bayyane anta tahumu bayna ibadika fi ma kanu fihi kai ne mai hukunci a tsakanin bayanka cikin abin da suka kasance suna sassabawa cikin sa wato kai ne kadai kake da iko akan hukunci kenan tsakanina da su ni kan kafircin nasu ya ishe ni na gaji da ainihin taurin kansu da tsananin ikinsu yayin da suke nuna wato na an yi bayanin an yi bayanin an yi bayanin ina duk misali an baya wato taurin kai ne na kawai na irin kekasa ido mutum ya ce shi ba zai yi kawai domin duk inda ya bullo da kokarin ya kawo tsura ko ba ba mu ce mashi hujja ba ya kawo tsura na cewa shi ba zai bi ba an ba shi amsa amsa mai gamsarwa in yayi tambaya ne an ba shi amsa ma'ishiya an kafa mashi hujjoji har ga su karata bayyana a sarari kan cewa ba wani ubangiji in ba Allah kuma shi wannan manzon sa kuma ba wanda ya cancanci ba uta masa in ba Allah to kuma sun fahimci wannan to amma dai kuma suna nan dai taurin kan yaƙi da sai su ce to kara sai a ce masu kara sai su ce kara to shi ne aka ce to ka ce haka nan ka ce to ya Allah tun da abin ya zama haka nan kai ya Allah mafarin san mai da ƙasa wanda ya san abin da ya ɓoye da abin da ya bayyana kai ne mai hukunci tsakanin bayan ka saba wanda suke me wannan yake nufi ma'ana ya rabbi to wannan yanzu gani ga wa'annan nayi nayi sun ki saboda haka ai hukunci kai za ka yi hukunci walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu labtadaw bihi min su'il azabi yawm al qiyamah wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun da a ce waɗanda suka yi zalunci a doron ƙasa a da wanda suka yi zalunci a nan duniya ke zai zama duk abin da ke doron ƙasa nasu ne gaba ɗaya wato dukiyar duk da ke doron ƙasa a yanzu ma aka mutane na ta rigima a kan ɗan ɓangare nasu a ce duk abin da ke doron ƙasa ɗin gaba ɗaya nasu ne duk dukiyar duk duniyar nan ke to ba shi kaɗai ba ma ba duk dukiyar duk duniyar nan jami'an ba wa mislahu ma'ahu da shigensa tare da shi kwatankwacinsa wato ya zama ninki biyu suna da dukiyar cikin duk duniyan nan kuma suna da shi ninki labta da bihi min sur azabi yawmal qiyamah da za su bi fansa da shi daga mummunan azaba ranar kiyama wato da a ce wannan sawalawa ba mutum ba ko duk cikansu ake nufi an nufin ko da mutum kowane ɗayansu wato kowane ɗaya daga cikinsu da a ce in mutum ya zo lahira aka ce shi ya shiga wuta da yana da komai yake da shi zai iya bayarwa domin ya kwaci kansa daga wutar wannan duk mutum ya ga girman al'amarin ina ji na sha ba da wani misali da lokacin muna tsare ake rikiri da wani da ɗaya daga cikin wanda muke tsare tare yake faɗi ya kuma na zauna wani abin ya wani abin ya girgiza shi da wannan magana ya ce shi duk abin da ya malaka tun daga allura zuwa sama inda za a ce duk ya bayar ya fita da shi daga kurkuku din to zai bayar in dai za a kyale masa matansa da 'ya'yansa duk abin da ya mallaka ya mallaka inda za banda amma banda matansa da 'ya'yansa to ka gani to ka ga shi har ya sa ya toge ko ka ku alƙur'ani Allah ta ce yawaddul mujrimu la yuftadi yawma idhin bi mene bi bani wa sahibatihi wa akhi wa man fil ardi jami'an thumma yunji rannan rannan mutum zai zai mujrimi zai zai burin ya fanci kansa da hadda iyalan nasa da ƴaƴansa da ma komai da komai da ma duk mutanen duk duniyar nan ma ba ma dukiyar duniya ba har ma duk mutane wa man fil ardi jami'a in duk danginsa ne mutanen duniya duk zai so ya bada su shi zai fita kaza anan anan anan akwai exception ko anan anan mutum zai iya da yana yana cikin wahala ya bada ƴaƴansa shi ya fita ai sai ma dai shi ya shiga wajen shi shi shi ya bada ransa din ya kwace su wannan ya sha faruwa akan mutane sukan suka wajen yunkurin ceto ƴaƴansu su sukan halaka amma amma zabar lahira sai aka nuna cewa to kowa ta kansa zai ba wanda zai ta ba wanda zai ta wani kowa ta kansa yake to sai aka ce to yanzu ba dukiya ka san za a ce maka dukkan kawo dukiyan ka kwace ka ba akan yi akwai iyakan dukiyar da mutum zai ce kai gaskiya ba zai yadda ba ya ba da wannan to amma inda za a ce duk dukiyar duk duniyar nan kai ka mallaka kayan ka ne sannan nan ma dunki biyu to za ka yi gurin dukka baya don a kwace ka to saboda mutane ba su san ba su san ita lahirar nan ba ne sun ɗauka kamar za a je wani wuri ne in an gama a dawo an je kenan wa bada lahum min Allah ma la yakunu ya'tazibun abinda ba su tsammani shi bayyana musu daga wajen Allah suna tsammaci abin haka bane ko da ake ga musu a nan duniya suna ganin eh to an ce an mutu za a tashi an an tashi ai shikenan za a za a kamar suna ganin kamar za a je wani taro ne sai a ce ai kiyaman kenan sai kuma a gama taron sai kowa sai a dawo gida to an sai aka zama wata rayuwa ce da ba za kuma a mutu ba dindindin har abada a lokacin kuma suka ga wuta suka ga aljanna suka aka tsaya kuma za a musu hisabi a lokacin za su ce ai su musu ɗauka haka bane kuma ita duniyan nan a nan ake neman lahira nan kuma ta riga ta wuce ba kuma za a iya dawowa duniyan ba saboda haka abinda ba su tsammani ranar zai bayyana musu وبدا لهم سيئة ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون miyagun abin da suka kasance suna aikatawa rannan kuma ya sauka musu ya rutsa ko ya rutsa da su kuma abin da suka kasance ya bayyana musu kai babar koi bai bada lahum sayi'at ma kasabu munanan abin da suke aikatawa suka bayyana musu yanzu sai suka ga ga laifukan su kuma gashi tun da rubutawa ake yanzu gashi kuma an ba tun takardarsa a hannunsa kuma ya ga duk abin da ya aikata wa haka bai ma kano bihi ya sa zuwa abin da su yi izgili da shi yanzu ya sauka musu lokacin da suke nan suna ainihin taurin kai suna cewa to kaza mana to a saukar musu ma da azaban ma in an faɗi wani irin nau'in azaba sai su yi mashi sai su izgi in an ce akwai maruruwa sai su izgi in an ce akwai zakomu sai su izgi sai su mai shi ba da wasa yanzu an shi wai ina shajaratin ta'arun shi fi asirin jahi sai su fashe da dariya ya za a yi a ce itace ta tsoro a cikin wuta kuma an ce wai ga ta garshe su komai ne aka faɗa dai to zai duk abin da suke izgili da shi yanzu kuma sai zama gashi ya bayyana musu yanzu ya sauka musu maka ya mawuce ya bayyana yanzu ya sauka musu yanzu kuma ya tabbata su ne a cikin wannan azaba din to gargaɗi ne dai tun kafin ya sauka din amma lahira kamar ta zo sai Allah ta'ala gaba ya ba da misali wani misali wanda shi kuma har wala yau shi kam wanda ya gabata sau tari فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون إذا cuta ta shafi mutum sai ya kira mu sannan in muka ba shi ni'ima daga wajenmu sai ya ce ai an bani shi wato an bani shi wannan abin da aka bani din kenan bisa ilimi ne wato saboda saboda ni ina da ilimi ne na yadda zan yi in samu wannan abin ne amfani da ilimi na har na same shi ba wai an bani ne haka nan kawai ba an bani bisa cancanta ne saboda ni ne na amfani da ilimi na na san yadda zan yi in sami abin da kuma samu bal hiya fitina Allah ta ce a ba a sai aka ce da shi a ba haka bane kai dai wannan fitina ce ma'anan fitina jarabawa wato fitina ce an gwada shi ne ma'anan fitina ce ba gwaji jarabawa ce a ga cewa zai gode ko zai butulci in Allah ta'ala ya ni'imta ka yana son ya ga mai zaka yi zaka gode ne ko zaka yi butulci to shi ne abin da aka yi masa shi sai bai gane ba me yayi yanzu sai ce inna ma'utito ala ilm ya yi butulci ke kaga bai ci jarabawa ba kenan ya faɗi warwar walakin na aksar la ya'lamu da yawan mutane ba su haka nan ba san cewa ainihin abin da duk aka baka ana gwada ka ne ba duk abin da aka baka ana gwada gane a ga mai zaka yi za ka san cewa ni'iman daga Allah take kuma ka sarrafa ta kamar yadda Allah ya umarni ko ko za ka ɗora girman kai kai mutunci ka ce kai ne ka sama makanka قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون wanda suke kafin su sun faɗe ta wato ita wannan kalma inna ma utitu ala ilm kafin su akwai wanda suka faɗe ta a cikin kasas an kawo kisan karo na aiko karo ne ya faɗi haka nan ya ce inna ma utitu ala ilmin indi shi da lokacin da mutane suka yi masa nasiha suka ce arun wannan ni'ima da wannan dukiya da Allah ya baka biɗi lahira karka manta rabonka na duniya وابتغ فيما اتاك وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ka biɗi lahira da abin da Allah ya baka kar kai fasadi a ƙasa kar ka manta rabonka na duniya rabonka na duniya shine da a nan duniya ne za ka sami lahira shine rabonka ne ba kamar da wasu kan fassara rabonka na duniya wai ka ci rabonka kenan ba rabanka na duniya shine amfani da abin da Allah ya baka a duniya don neman lahira kar ka manta wannan kuma kar ka dora fasadi a ƙasa sai ce inna ma utituwa ala ilmin indi an bani ne bisa ilimi daga wajena wato na dama ina ina da ilimin tattalin arziki da yadda ake yi a sami riba shine ne amfani da ilimi na na samu ba wai an bani bane ba an bani ne haka kawai kuma banin aka yi an bani ne bisa ilimi na to irin wannan maganar karo ne ya irin to ya karo ne kasance karkara hallabi na min kabrihim irin wannan kalma wasu sun faɗe ta kafin su wato ma'ana karo da ire-iren mutanensa sun faɗi da ire-iren karo sun faɗi irin wannan amma a gana anuhun ma kano ya abinda suke aikatawa bai wadata musu komai ba da suka ce ilimin nasu ne yayin da musiba ta zo ta dubi dukiyar to ilimin kuma nasu kuma bai tsinana musu komai mun kaban karun ba shi da yake ganin iliminsa ne da ya nutse to ina kuma ilimi bin shi karuna nutsewa yi a ƙasa ko in ce aka nutsar da shi to wannan ilimin nasa ba sai amfani da wannan ilimin ya ƙi nutsewa ba sannan dukiyar ta sama ta nutse to duk ba sai amfani da wannan ilimin kuma duk dai a ƙi nutsewa din ba ka gani to haka nan kuma duk wanda suka ɗauka ilimin su ne ya ba su ko kuma suka ɗauka dabaran su ta ba su ko wani abin da ya kama da hakan ko ƙarfin su ne to shikenan ran da Allah ta'ala ya kwace ƙarfin da dabara ya bar mutum da tasa ƙarfin da tasa dabara karfinsa da dabararsa ma'ana to ya ka gani ran nan bai zai tsinana mashi karshe ke ne yanzu sai ka gaba ya tsinana kansa ko dan adam kenan dan adam kenan akwai wasu wasu abin da suka nuna da shi dan dan adam ajizi ne ba karamin ajizanci ba ka nuna akwai akwai wata mata da aka ce tana cikin wanda suka fi kuɗi a duniya ba jafaniya wanda wannan da documentary din haro mai haya ne da cewa sai kawai cikin lokaci kalilan ban san ko mata yanzu ta da rewa sai kawai cikin lokaci kalilan sai ta manta komi hatta bata ma san inda take ana ta fama da ita mata bata ma san ita mai dukiya ba ce jikinta kawai na kankara ta samu wani irin nau'in sutura wanda bata ma san a ina take ba to yanzu ya ka gani malam da ma wani aka yi shi ma irin wannan a wannan yake nuna cewa wani ɗalibi shi kuma yana son yana karanta lo yana son ya zama lauya a ofishin profesa ɗinsa kawai sai ya faɗi daga nan sai ya zama ko ya tuna da abu bayan minti biyar yana manta sai ya zama batun karatu kuma ya tafi hatta ma a ainihin yana ko mene yana da shi ne yana musajjala yana rike da shi don ya rika tuna mashi ala misali in yana shan magani dole in ya sha ya rubuta ya shiga don ya rika kallo cewa ya sha in ba ka baya manta ba ma wannan ba ma magani ba hatta ko karin kumallo yana ima yana mantawa sai ya rubuta cewa ya ci breakfast in ba ka wasu ya ce bai ci saboda duk wani abu da ya faru bayan minti biyar ya manta to kaga kamu a jikinsa kenan shi kai mai tsawon ilimi idan ka kama ka a jikinka an gama to balza muke ita kuma aka kama ta aka kabar ko iko shikenan ya tafi kenan to amma dai dan adam da ya kanga kamar shike da shike da komai tun ba dai ma giyan mulki ba giyan mulki duk a cikin giyoyin duk duniyar nan ba wanda ya fi bugarwa irin giyan mulki kwanan nan dai mun ga yadda giyan ta bugar da wasu har kafi din 24 hours aka sa ban taɓa jin hauka irin wannan ba a duk duniyan nan ko karanta ne ban taɓa yi ba amma sai muka gani a ba inda za ka fita kwana uku yiya an bugu mal mulki to waɗanda suka gabace su sun faɗi irin wannan bai tsira musu komai ba fa asabahum sayyi'atu ma kasabu walladhina daramu min walladhina daramu min haula sayyibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin to su ma waɗannan kamar yadda wa'ancan dukiyar tasu da mulkin nasu bai tsinana musu komai ba magabata irin su na kenan da fir'aun bai tsinana musu kuma to su ma wancan ana ba labarin wancan fa asabahum sayyi'atu ma kasabu miyagun abubuwan da suka aikata ya same su ba suka ga jazai wannan dina da ramu min haula to wanda suka yi zalunci na waɗannan waɗannan zalun azzaluma waɗannan su wane ne waɗannan a lokacin waɗannan mushrikan quraish kenan wanda suke ta dagawa suna cewa shi sai sun ima wannan manza bai isa ba su ne ke kaza su kaza nan kuma gashi ma abinda aka mai da alata ake cewa waɗansu abinda aka ba wasu su wa'annan ko ɗaya bisa goma su ba su kai ba amma bal goma ishara ma ata ina ku ba su kai ko ɗaya bisa goma ba na abin da aka ba wa yanci wa'insu an ba su mulki da wa'insu kamar fir'auna yana da mulki har yana tinkahu a laisa mai li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti kore shi ba su da ba su da mulkin fir'auna fir'auna yana da larduna wa arsala fil mada'in hashirin mada'in birane daban-daban hada kwatoti na ba na ƙananan hukumomi ba na ƙasashe da suke ƙarƙashin mulkinsa to amma kaga ya zo ya wuce ballantana ku nan ku a lokacin maka a inda za a kawo istilahin yanzu sai a ce mata ƙarya sai a ce mata ƙauye kawai mun karamin gari illa iyaka kenan in kana fita bayan garin maka da kaba ka fita mulkin quraish sai kana ce maka ai nan banu bakar suke da iko ba quraishawa bane da kaba kawai sai ka fita ina su area su kun me suke da shi amma kan to shi kenan wallazina zalamu min ha'ula'i waɗanda suka yi zalunci daga waɗannan waɗannan suwa ne kenan mushrikan quraish kenan to sai yusibuhum sayyi'atu ma kasab su ma miyagun abin da suka suke aikata zai same su kamar yadda ya sami wa'ancan wato don kuma mai shirka yana cewa kada asabahum bil qahdi wal qatl kuma ya ko same su ta hanyar ainihin fari da kuma yaƙi kisa wato ya same su ɗin kuwa ta inda ya same su da fari shine su a nan maka an Allah ya azabta su da fari suka yi fama da talauci har sun suka suka suka samu manzo Allah suna ce mishi mun gamar da kai da zumunci ta kai ma mun ci gashin buzu da jini saboda tsananin talauci gashin buzu da jini a haɗa sannan daga baya aka aka dage musu talauci sannan kuma dai bayan hijira kuma suka bi annabi da yaƙi aka aka aka yi musu rabkan badar a lokacin da ake saukar da wannan ayan an an musu alƙawari an ce alƙawari zan ce ko narko kenan cewa zai same su kamar yadda ya sami su karuna da fir'auna abin da an ga musu abin da ya sami karuna da fir'auna zai same su to da kuma daga baya ya same su ko bai same su ya same su awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir basu san Allah shi ke shimfida arziki ga wanda ya ga dama ba kuma shi ke kuntata ma wanda ya ga dama wato ya hana ya zaba wani da yawa ba wani kada inna fi zalika la'atin liqaumin yu'minun a wannan akwai aya ga mutane masu imani irin wannan ya gabata a wurare daban-daban a cikin wannan alƙur'ani cewa Allah ta'ala ke shimfida arziki ga wanda ya ga dama yana wani ya san maslaha Allah ta'ala ya san maslaha gare shi shi ne dukiya sai ba shi dukiya wani kuma maslaha ne gare shi talauci ya zama ba shi da shi shi ya fi alkhairi gare shi amma kuma wani kan ce shi a bashi a bashi a bashi kamar kawuna an ce haka nan ne shi shi ta aka bashi da aka bashi sai ya butulci to haka nan kuma tana iya wani kamar da muka yi nan ke cewa bari ya fitina duk lokacin da aka baka ana gwada kai a ga me za ka yi to Allah ne ke shin da arziki yadda ya so قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم kace ya ku bayina waɗanda kuka yi barna ga kawo kanku da laifuffuka kenan barna ga kai ci ne cutan kai da aikata laifi to kar ku yanke kauna daga rahamar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba daya wannan ta buɗe ƙofar tuba ga dukkan mai zunubi komin girman zunubinsa komin munin zunubinsa saboda ka babu wani hanzari ga ainihin wanda bai shiga wannan kofa ba kenan ga cewan gana an bude Allah ta'ala yana gafarta dukkan zunubai kaga bayan duk wannan magana da ake da abin da kuke da taurin kai da kuke da wayannan abin da kuke to ba shi kenan kuma ba sai a ce ku sunan ku yan wuta ba ba shine in dai mutum ya tuba ya dawo ga Allah to kuma sai Allah ya fi da amin da yi ba Allah yana gafarta zunubai gaba da inna huwa al-ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al-azabu thumma la tansaru ku koma ya zuwa ga ubangijin ku miƙa waya gare shi tun kafin azaba ta zo maku ya zama kuma ba za a taimake ku ba wato yanzu an buɗa maku hanya ta yadda da yanzu shi ke za a iya karɓar duban ku amma ku yi wannan tun kafin lokacin da in azaba ta zo kiyama ke to kuma ba wani taimakon za a yi muku ko za lokacin kuma za mu haɗa za su kira taimako واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتي شيء مخبر ان تقول نفس يا حسرة على ما فرضت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين kar ya zama rairan nan ta ce ya kai cona bisa abin da ne sake sakaci ka jambilla muna iya cewa ta haƙƙin Allah tun da mutum da wannan jambi yana nufin bangare ne wato dangane da Allah ma abinda nesa ke da shi dangane da Allah ta janibin Allah din ke wato haƙƙinsa wa in kuntu da minas sahir na kasance masu izgili na mai shi na ina mai da abin wasa kamar ba na ɗauka ba da gaske bane wannan yaushe rai za ta faɗi wannan in ta ga mutuwa ko ta ga azaba gobe kiyama aw ta qula law anna la hadani la kuntu min al muttaqin ko kuma ta ce wannan da Allah ya shirye ne da na zama da na zama cikin masu takawa wato kenan bayan bayan ya cika ya ga shirye Yusuf ce ni ma da Allah ya shirye da ni da na zama cikin wa'ancan wato kai ka ce Allah ne bai shirye da shi ba kenan aw أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ko ta ce yayin da ta ga azaba da a ce ina da wani sauyi wani juyi din wato a bani wata dama kenan da za a ce na sake komawa duniya kenan a sake rayuwa to da sai da na zama cikin mutanen kirki ba ma cikin ta aiki bala kar ja'at ka ayati fa kadabta biha wastakbarta wa kunta min al-kafirin sai a ce da shi a a na a ce da shi na'am ayoyi na inji Allah sun zo maka ka karyata ayoyin kai musu girman kai ka zama cikin masu mutunci masu masu kafirci wato kenan wannan kira ne da murya mai taushi ga masu taurin kai masu butulci masu kafirci masu ƙin yarda da wannan manzo cewa duk da wannan abin da kuke tofa Allah shi ke karbe ku amma ga abin da za ku yi anibu ila rabbikum ku kuma zuwa ubangijinku ne wa aslimu lahu ku miƙa waya gare shi da ku yi wannan ku koma ya zuwa wani ku miƙa waya to ma'ana ku zo ku bi sakonnan da aiko wannan manzon da shi shikenan ba kuma za a rike su da ba za a rike ku da miyagun abubuwan da kuka aikata da sai a yafa wannan to in ku har ba ku yi ba to kar ku zo ranar alkiyama kuna cewa kai cu mun sake dangane da haƙƙin Allah da muna izgiri da abin ko kuma su ku ce da Allah ya shirya da mu da mun shirya da wa'ancan da suka shirya ya Allah ya shirya da su din tambaya su wa'ancan da kuka gansu shiryayyu ya aka yi suka shirya ya aka yi Allah na'am Allah ya shirya da su amma ya aka yi Allah ya shirya da su ku gaya mana ba Allah ya aiko sako ne suka bi ba to ku sako lokacin da aka aiko sakon ku ba ku ba ku nan a wurin kuma kuna da duk kun sami dama daidai wa daidai da su da suka shirya ne illa iyaka bambanci shine su sun fi karfin zuciyarsu sun miƙa wuya ko ko taurin kai saboda haka wane ne bai shirya da ku ba kenan Allah ne bai shirya da ku ba ko ku ne ba ku shirya da kanku ba ko kuma ku ce to inda da dama a sake komawa karo na biyu kuma a koma da mu doron ƙasa sai mu zama mutanen kirki to za a yi wannan babu babu dama ta biyu ta dawowa duniya in an bar duniyar da an bar ta ke mutsike ta ma ake za a mutsike ta ne a baje ta ba ta ballanta na a koma gare ta to sai a ce da mai cewa wannan maganganu da yake yi cewa ai ai ai bala arja arka ayati fa tabbata ga ayoyi na sun zo maka karya hukunta min kafirin ka cikin ka zama cikin kafirai saboda ka an baka dama din da kake neman a baka ba kana nema a baka dama ne don ka zama mutumin kirki ba to an baka ba kana cewa da da Allah ya shirya da kai da ka shirya ba to ga shi yanzu a mai Allah ya ce la taqran domin rahmatullah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila Allah wa aslimu la ashe bai shirya da kai din ba kenan ya nuna maka abin da zaka yi ka fita to ka gani sai a ce ba wani tsoron da zaka kawo na an gama dangane da wannan ayan akwai ma'asura da yawan gaske akan ya iya ba da yalladin asrafu ala anfusihim Allah wasu daga ciki wanda suka nuna ainihin wata rahama ce buɗaɗɗa wanda Allah ta'ala ya buɗe mabayinsa wanda har amirul mu'minin alayhi salam yake cewa innahu ma fil qur'ani ayatun awsa'u min ya ibadiyal ladina asrafu ba wata aya a cikin alqur'ani da ta fiyalwa fiye da wannan aya ya ibadiyal ladina asrafu ta buɗa da fa'i ta ba da dama a cikin kuma a tafsirin majma ya daga annabi sallallahu alaihi wa yana cewa ma habbu inna lid dunya wa ma fiha bi hadhihi al-aya ba ni son ya zama ina ya zama ina da duniya da duk abin da ke cikin ta a madadin wannan aya wato na fi son ayan nan fiye da duk abin duniyar nan duk da abin da ke ciki to wannan ayan da ta buɗe ka ba na tuba mala wannan fitun fa lokaci bai kure ba duk in an mutu shi ke tun kana da rai ya yi bajiyar lalina asrafu ala anfusihim baki wannan aya malam an ce ka yi laifi ka cuci kanka asrafu ala anfusihim nan ya ce afraqu fil jinayati alaiha bil israfi fil ma'asi wato sun zarbabi da yin jinaya ga kawo kansu kai da yin barna wajen sabo to sai aka ce duk laifukan da kuka yi za a yafe muku wato ya kai mai laifi kai mai laifi wanda ka saba wa Allah ko da wani irin laifi ne kuma kai to Allah yana yafe zunubai ko magani shi ya ka gani malam yanzu idan ainihin ko da wani basaraken duniya ne ya buɗe a kafa ga waɗanda suka yi laifi ya ce su zo an yafe musu ya ka gani alhali suna kama wanda suka yi gudun hijira suka gurgudu aka ce ba dama ku dawo ya ka gani mala ko wanda suke cikin kurkuku aka ce kuna iya tafiya ma gida ya ka gani mana za su yi a munan za mu zauna da sarƙoƙi to ka gani yanzu wani basarakin duniya ya buɗe wannan kafa ai ka ga zaka ga duk za a ce eh wannan ya kyauta duk gaba ɗaya masu laifi za su je su za su nazar to so Allah ta'ala ya buɗe wannan ko yana yake cewa abin da ke ci ma uhibbu annali annali ad-dunya wa ma fiha bi hadhihi al-aya a cikin kafi daga imam sadiq alaihi salam ya ce qad zakarakumullahu fi kitabihi idh yaqulu ya ibadiy alladhi ya ibadiy alaya ai kala wallahi ma arada bi hadha ghayrukum Allah ya tuna da ku yana ga magoya bayan sa to Allah ya tuna da ku ba littafin yace wallahi da ku yake a cikin ma'ani da kummi daga bakir ainihin magoya bayan 'ya'yan fatima ne a salam a dangane da su ta sauka hasaba su haƙi mai kuma na cikin mahasin daga imam sadiq alaihi salam ya cewa ma ala millati ibrahim gairukum wala yakbaru illa minkum wala yaghfiru dhunuba wala yaghfiru dhunuba illa lakum yace ainihin a millati ibrahim amma yace al'ummar ibrahim kenan addini addini ibrahim babu wasu kaman ku kuma wannan ba wanda ake karba masu wannan sai ku kuma ba wasu ake nufin da an yafe masu zunubai ba in ba ku ba nan a cikin ruwayan wani muhammad bin ali littafin ta'awil al-ayat ya ce daga amr bin Uthman daga imran bin suleiman daga abi basir daga abi abdullah alayhi salam dangane da fadin allah azza wa jalla la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a فقال إن الله يغفر لكم جميع الذنوب أبين ديك إن إن إن إن الله إن الله يغفر الذنوب جميعا تسيتي معنانسا إن الله يغفر لكم جميع الذنوب معنانسا كينا قال قلت ليس هك هكذا نقرأ سيتي أي ما كمتي كرنتها ba lakum a cikin a cikin nasi din mai Allah ya ce inna allaha ya dhunuba jami'a Allah yana gafarta dukkanin zunubai shi ko sai ce masa ma'ananta inna allaha ya lakum jami'a dhunub sai ce ai ba ka muke karanta ta ba sai ce eh haka ne amma abin da take nufi ke kala ya aba muhammad fa idza ghafara allah dhunuba jami'an fa man yu'adhib in aka ce in aka ce inna allah yaghfiru dhunuba jami'an sai aka zo lahira aka ce inna allah yaghfiru dhunuba jami'an haka ai iblis ma abin da take nufi kenan Allah yana gafarta dukkanin zunubi wato kaga don zunubin da aka yi don sai a ce ai kenan gafarta an gama babu kenan ya ce a ba haka yake nufi ya gafiru lakum ku wanda kuka komo gare shi ko ba lura ba yawa ba in an ce ya mutlakan ba ba ana ba an kayyade ba ai kaga duk zunubi za a yafe kenan sai ce don yaka ne ya ce wallahi ma ana min ibadihi gairana wa gairi shi a wa ma nazarat illa haka ba inna la yaghfiru lakum jami'a dhunub yace abin da take nufi tana nufin mu ne tana nufin mu ne da magoya bayan mu kuma tana nufin mu ne za a ga abin da take nufi za a gafarta maku za a gafarta maku zunuban gaba daya amma an faɗi sharadi suwa ne ake gafarta mu zunubai ai ai gaba an ce wa anibu ila rabbikum ko wa aslimu la ko yawa kaga wa'annan ke mun kada mutum ya ce ai shikenan ashe ma Allah da yana gafarta zunubai to shikenan ba wani damuwa komai sai je yake sai ya je kawai ran lahira sai a ce gafartau sai a ce kuma ma an gafarta masa a wannan wannan ni na ji da kunni na wasu suna wasu ma tattaunawa of course ba musulmi ne ba su suna tattauna batun cewa wai bayan da ya ce wai Allah mai tausayi ne kuma a ce wai ya sa mutum a wuta wai ba wuta an ga musu haka aka ce kuwa zama yanzu za a je wani gida a ce da wuta ana cinna a kona mutum ai shi ubangiji mai tausayi ne kuma ku kamar ƴaƴansa ne yanzu za ka ɗauki ɗanka ka sashi a wata ci ba da ba wani wanda zai shiga wani wutan su kuwa tsammana ko ba ta ma dai kawai shi ke nan kaga kowa ɗan aljanna ne an huta to kila ya ɗauka gafarta zunubin abin da yake nufi kenan to ainihin azaban Allah bai karo da rahamarsa ba saboda ainihin da rahamar Allah yake yafi zunubai ya sa mutane aljanna to amma da adalcinsa kuma ake shiga wuta ko su ma a kotu ba suka rika cewa a yi tamfarin justice with mercy ba ashe sun san akwai justice akwai kuma mercy yawa akwai adalci akwai tausayi yawa duka su ɗaya ba bai share ɗaya ba da tausayi sai a yafe ma mutum da adalci kuma sai a hore shi wani lokaci adalci zai bukaci cewa wannan mahallin na adalci ne kawai sai a masa adalci to yanzu abin din kana son ka kauce ma kana son ka kauce ma adalci eh kamar da a masuri wanda ba a jin tsoron ko bai sai adalcin sa adalcin Allah ake jin tsoro tunda Allah ta'ala ba ya zalunci adalcin sa ake tsoro in kana son ka kauce ma adalci to ka miƙa wuya sai ka sami rahama to kuma abin da rai za ta ce an ta kula nafsin ya hasrata alama farata fi jambilla ne ma'anan jambilla alama farata fi jambilla ne ma'anan jam jam in aka ce fulanin ila jambi fulan ne yake nufi a luga fulanin ala jambi fulan wani yana yana gefen wani wato yana kusa da shi ke gashi gashi to wannan wannan kinaya ne kamar yadda muka ina jin ina cikin ina jin ko karatu mu na shekaran jiya na hajjul balaga nake batun cewa qurbu da dulu ba muta'arif ne hissi yayi ba ma'anawi ake nufi ainihin kusancin Allah yana nufin da luɗubinsa da rahamarsa ne ga bayansa ɗaukakansa kuma yana nufin ikonsa kan yin abin da ya so birbishin dukkanin bayi kan komi da komi yake da cikakken iko ba uluwi na makani ba ne to haka nan wannan muka ce jambilla muka ce a lugace mun ana son ka kana manan jam to wanda Allah hissi hissi za ka a ce wani yana kusa da wani masar to jambilla ma'ana ainihin abin da yake daidai ta fuskacin Allah cikin kafi daga imam kazim salam dangane da wannan aya ya ce jambullah amirul mu'minin salam وكذلك من كان بعده من الأوسع بالمكان الرفيع إلى أن ينتهي الأمر إلى آخره جنب الله ما فرط في جنب الله وطعين أبن لنيسك تشيد شيدا جنيدا na kusa da Allah wane ne na kusa da Allah wanda yake in ka bi shi zai kai ka ga Allah to in ka da gobe kiyama ta ce na yi sake ga wanda zai kai ni ga Allah ban bi shi ba ma'ana to jambullah shi yasa ya aido rawa cewa amirul mu'minin ne da kuma ausiya bayan shi har ya zuwa na karshen su ajjalallahu farajahu alƙayin ke baƙiyatun lafiya a cikin ikmal da tafsirin ayashi daga daga imam bakir alaihi yana cewa nahnu jambullah mu ne jambullah wato mu a immaki a cikin manaqib kuma har wala daga gare shi daga daga iyayensa alaihi musallam dangane da wannan aya ce jambullah aliyun alaihi salam wa huwa hujjatullahi ala al-khalqi yawm al-qiyam daga imam rida shi ma haka nan قال في ولاية علي عليه السلام ما فرض في جنب الله يعني في ولاية علي عليه السلام ما daga amirul mu'minin kansa ma alaihi salam yana cewa ana jambullah a jarala kuma a cikin itijaj daga gare shi da alaihi salam a cikin wani hadisi yana cewa qad zada jalla dhikruhu fi tibyani wa ithbatul hujja bi qawlihi fi asbiya'ihi wa awliya'ihi an taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi janbillahi ta'rifan lil khaliqati qurbihim alaka to shikenan yayin ta yana ce baka ganin cewa in an ce akan ce fulanun ala jambi fulan in kana son ka nuna kusancinsa to saboda haka wannan ma shi ma an bada shi a matsayin misali ne da ya nuna kusanci ya zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan kuma wayannan kamar in su ramzozi ne wanda yake Allah ne ya bar kansa sanin abin da yake nufi sai kuma annabawansa da hujjojinsa a ƙasa su suke gane waɗannan irin kalmomi saboda ka ainihin su ne ka gama abu za su iya fassara mana ma'ana a dangane da jan bulla ɗin nan akwai ruwayoyi da yawan gaske da gani anan wanda yake suna da yawa wannan ainihin sun kai dangane jajen bulla ko? sun kai ruwaya goma sha takwas yau dangane da jambulla ɗin nan to amma ba zama karanto duka ba mai ba a gurguje zan karanto maku wasu daga cikin wasu daga ciki wannan ibn babawai saduk kenan shi ne aka fi sanin da ana cin tauhidin saduk akwai littafi a tauhid na saduk sheikh saduk shine ibn babawai ya kawo dogon isnadi ba zan karanto ba daga amma magana shine a yake kala amirul mu'mini alaihi salam fi khutbatin a wata khutba amirul mu'minin alaihi salam ya faɗi wannan yace anal hadi wa anal mahdi wa ana abul yatama wal masaki وزوج الأرامل وأنا الم... وأنا ملجأ كل ضعيف ومأمن كل خائف وأنا قائد المؤمنين إلى الجنة وأنا حبل الله المتين وأنا أروة الله الوثقى وكلمة التقوى وأنا عين الله ولسانه الصادق ويده وأنا جنب الله الذي يقول أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وأنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة وأنا باب حطة من عرفني وعرف حقي فقد عرف ربه لأني وسي نبيه في أرضه وحجته على خلقه لا ينكر هذا إلا راد على الله ورسوله cikin wani hadisi mai tsoro ya sufata yake cewa shi ne shirye shi ne mai shirewa shi ne uban marayu ya cewa ni ne shirye ni ne mai shirewa ni ne uban marayu ni ne uban miskinai ni ne mijin mai zai mace mai zawarawa kenan marasa ba miji ma'ana ba na aure ba ya aure su ma'ana mai kula da wanda mazajen suka mutu wato yana kula don ana ci musu ana ci musu marayu su ma ni ne kuma mafakan duk rarrauna ni ne ma'amintan duk mai jin tsoro ni ne ainihin jagoran mumine ya zuwa aljanna ni ne igiyan Allah karfa shi abdullahi al-matin da urwatul lahi wa duk kalmomin da nake nufin igiyan Allah karfa ni ne kuma kalimatu taqwa ni ne kuma idan Allah da harshensa mai faɗa da gaskiya ma'ana ni ke faɗan abin da Allah yake faɗa ma bayansa ma'ana kamar yadda ya faɗa ma bayansa ta hanyar manzansa shi kuma ni kuma ke isa wa ma'anan shi ke to ni sai nan su kuma sai ce wa ana jambullah ni ne jambulla wanda Allah ta'ala ke cewa an taqula nafsin ya hasrata ala ma farratu fi jambillah kada rai ta zo gobe kiyama ta ce kai ya kai cona bisa sakacin da ne dangane da jambulla ashe bai san jambulla ba ke to in kana son ka san jambulla ga bayani ka gane jambulla yanzu kar ka je ka ce ya hasrata duk wanda bai san jambulla ba sai ya ce ya hasrata alama farad fi jambilla to bai san jambulla din ba to sannan kuma can karshe yake cewa bayan ce yace kuma wa ana yadullahi al-mufsita ala ibadi bir rahmati wal maghfirah ni ne hannun Allah shimfidadde a bayansa da rahama da da gafara ni ne kuma babu hibba bani isra'il ce su shiga wata kofa su ce hibba ba to ni ne wannan kofa in ka bi ta waje na asarar maka da zulubai wanda ya man arafa ni wa arafa haƙi faqad araba rabba wanda duk ya san ne san haƙƙi na to ya san ubangijinsa li anni wasiyu nabihi fi ardihi duk ni ne wasiyin annabi a ƙasarsa a ƙasarsa wa hujjatuhu ala khalqihi ni ne kuma hujjansa a halittarsa لا ينكر هذا إلا راد على الله ورسوله ba mai musanta wannan sai mai mayar ma Allah da manzansa wanda duk zai ce ba haka bane ya ce ma Allah ba haka bane ya ce ma annabi ba haka bane wannan kenan akwai wani kuma hadisin wannan yana da tsawo ko in tsallake ni ina yana da lokaci to wannan yana da fa'ida bari ko da ban karanto muku ba za karanto ma'anarsa wannan shi kuma wannan wanda muka karanta a cikin tauhidin saduq ne wannan kuma daga muhammad bin ibrahim wanda aka fi sani da ibn zainab an nu'mani a littafinsa yake cewa wannan ruwa na da tsawo ya kawo isnadi mai tsawon gaske zan tsallake isnadi din isnadin karshe ya tukwai zuwa ga jabir bin abdullah al-ansari ya ce wasu gungun mutane ne ake ce musu yanzu hausawa mu gidan rediyo sun aka kalmar suna ce musu wai tawaga amma jakadanci ake gungun ne mutane suka zo wafd suka zo ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Yaman sai annabi ya ce da su ya ce da mutane ja'akum ahlul Yaman yabsuna basisa ga mutanen yamanin sun zo muku sun yaba suna ba sai an fasara shi da cewa ainihin irin tafiya tafiya na natsuwa ke tafiyan natsuwa ga mutane yammanin suna zuwa suga suna zuwa muku a natsi yayin da suka shigo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa ali sai ya ce da su qaumun raqiqatun qulubuhum rasikhun imanuhum minhumul mansur wannan da fa'ida dangane da abin da alamar mutanen yaman yanzu yaman ga sun ana tafafatawa da su wannan mutanen yaman ne ko da ke wannan wafd yake nufi amma har ko ba yaman ne yau ya ji wannan hadisin zai ji daɗi ya ce ainihin ko da ke ranar da su da yaman na wannan ake haddana yanzu ma ya ce mutane ne ku masu abin da raƙiƙun ƙulu masu raushin zuciya taushi kenan rasihun imanu imanin suna da wato in aka ce rusu abin da yake nufi kenan sabanin abu yana da wahala a zuciya wato yana da yana yana da sauki karwa imani na saukin karwa da zama a zukatansu don ai wani abu da wata hasila da kake da ita ana ce mata rasiha wato ta horu tana da sauki a wurinka an ka ce kai mai kyauta ne yana nufin kyautan ta horu ta zama sassauka a wurinka to sai ce rasuhun imanuhu wato gadajje kenan wato imaninsu gadajje ne wato a zuciyarsu zaunan ne minhumul mansur to gazikin su za a sami wani wanda ake ce mishi mansur wannan ba a yi mansur din ba yana nan يخرج في سبعين ألفا ينصر خلفي وخلف وسي زي زي فتو أتشي متون دبو سبعين زي تم زي تم كما جاجينا وخلف وسي وما جاجين وسينا wannan zai zama mataimakin imam mahadi hamailu suyufuhum almisk hamailu suyufuhum almusk almisk ainihin takubansu na dauke da miski wato kin zai rika kanshi kamar misk su wa'annan mutane dubu saba'in din tare da shi wannan almansur din wanda zai taimaki magajin magajin annabi fagaru ya rasulullahi wa man wasiyuka sai suka ce ya rasulullahi wane ne wasiyinka sai manzo Allah ce huwa allazi amarakum Allah bil itisami bi faqala azza wa jalla wa atasimu bi hablillahi jami'a to wasiyina shine wanda Allah ya ce ku rike ku rike shi yace wa atasimu bi hablillahi jami'a kuma kuma ta ba ce magana mun karanta ana hablillah shi ana irin shi ke cewa ana habdullahi almatin wa ana urwatullahi alwaqa to wane ne wasiyin ka yace sai annabi bai ce musu wani ba sai ce shine hablullah wanda Allah ta ce wa atasimu bi hablillahi jami'a suka ce ya rasulullah ina za mu suka ce ya rasulullah bayyana mana wannan hablu din sai manzo Allah ce shine Allah ta'ala ce illa bi hablin minallahi wa hablin minan nas wal hablu minallahi kitabuhu wa hablun minan nas wasi suka ce ya rasulullah wane ne wasiyin naka sai manzo Allah ce huwa allazi wannan shine wanda Allah ya saukar da aya aya dangane da shi yace an taqulu nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah shine jambillah suka ce ya rasulullah wane ne jambullah dinnan man jambullah hada yace shine wannan da Allah yake cewa yau mai abdu zalimu ala yadayhi ya kula ya laita ni takhastu ma ar-rasul sabila shine ainihin sabil ya zuwa huwa wasi wa sabil ilayya min ba'di wato wanda zai kafiri zai zai ciji hannu azalimi zai ci hannu gobe kiyama ce kai ce wani ina ma na ɗauki hanya zuwa annabi to waye hanya zuwa annabi din ce shine wannan suka ce ya rasulullah muna gamar da kai da wanda ya aiko daga gaskiya nuna mana shi kai ranmu yana son yana kaunansa sai sai manzo Allah ya ce shine wannan da Allah ya sa shi ayatan lil mutawassimi in kuka dube shi za ku gan shi duk wanda yake da zuciya au alƙasam au huwa shahid zai gane shi wanda in kun gane shi za ku gane shi kamar da kuka gane ni annabin ku za ku gane shi to sai suka duba su suna turduba suna turduba suka ce to sai ce suna sai sai manzo Allah ce da su shine wannan da yace faj'al abidatan minan nasi tahwi ilaihim إليه وإلي إليه وإلى ذريتي mai wara ya ce mai ruwa ya kai ce ya ce sai ya ce ainihin abu amir al-ash'ari daga cikin ash'arawa muta kabila ce ta yamma da abu garra al-haulani daga haulanawa su ma haulani su ma kabiloli ne daban-daban na yamma da kuma zabiyan bin da Uthman bin Qais da Urna ad-Dausi daga Dausiyawa da Lahik bin Ilaka duk sai suka dinga bin su suna tududduba sokin mutane su duba wannan su duba wannan su wannan har sai zuwa wanda suka ga fuskan shi suka ga zuciyarsu tana son shi sai suka ce ya Rasulullah wannan ne muka garan ma yana san shi sai suka nuna wannan mutum sai manzo Allah ya ce فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم نخبة الله حين أردتم وصية رسول الله قبل أن قبل أن تعرفوه فبما عرفتموه عرفتم أنه هو yace ku ne nuhab kalmar nukba din nan na dauka larabcin zamani ne din yanzu wannan kalmar a larabcin zamani ana amfani da ita a matsayin elite elite su ne nuhab yace su ku ne nuhbatullah ku ne ainihin zababbin Allah tunda kuka gane wasira da aka kuka gane shi ne manzo Allah ya tambaye su sai da suka ji wannan magana ku ne zababban Allah muhabbullah ya kai kuka gane wasila sai suka shiga kuka suka ce ya rasulullah mun duba mutane ne muna duban su sai muka ga ba wanda zuciyar mai ga yana so su shi yadda muka gani duk sai muka ga zuciyar mu sun natsu zukatan mu duk sun natsu rawukan mu ya natsu akan cewa shi muke kauna shi muke so muka ga zuciya idanuwan mu sun natsu da ganin shi sai muna ganin shi da ganin shi kai a zuciyar mu sai muka ga wannan kaman uba ne yake gare mu kuma kaman yayansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ya alamu ta'awiluhu illa Allah wa rasikhuna fil ya ce wallahi antum minhu bil manzilati allati sabaqat lakum bi hal husna wa antum anin nar mubadu kai wannan sun rabauta tun ana an ce su to ai fa sai mutanen nan suka wanzu kuwa tare da manzo Allah hakanan suka kasance tare da amirul mu'minin har suka halarci jamal da siffin duk cikansu gaba ɗayansu an kashe su a siffin rahimahumullah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna kuma ya ba su ya musu albishir da cewa za su yi shahada tare da Ali bin Abi Talib alaihi salam to wannan ruwayan kenan dama na ce muku ruwayan goma sha takwas ne ɗaya na kawo muku yanzu akwai wani ya fi wannan tsawo amma ba zan karanta ba bar mu bar shi haka nan insha Allah duk dai yana fassara ma'anan jambun lani ko ba lura ba to wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir to idan ana idan ana bin nan salati ba a ce lalai sai an yi guda uku ba mukan ga wani lokaci ko ana karatu sai mutum ya ta salatin shi sai ya gammala guda uku shi in ya yi guda ɗaya wadatar insha Allah Allah ka gane da mu abin da muke karanta ka shirya da mu da shirya da ke ciki ka ba mu ikon aikatawa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma tub lana warhamna wa aslih ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور جل الفحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا إنك أنت التواب سبحان ربك